da ake bukata da shi cewa ya rika fatan haɗuwa da Allah maɗaukakin sarki wannan shine ka'ida babi na 291 babu da'awatin nabi sallallahu alaihi wa sallam babu da yake magana akan addu'o'in annabi alaihi salatu wasallam in ba kuma ta ba a tashi cikan da ya wuce mun yi magana akan addu'an nan duk addu'ar da aka yi ka lura da kyau ka ga ina annabi yake yin ta idan ba a faɗi guri ba to ko ina za ka iya yi ko ina idan ku an yi su ne bayan guri to ka tsaya a nan wai kifa inda amurhi wa nahyihi mu je zuwa mu ji ya ce da awa ka kawai addu'o'i za mu ji sai inda muka ji kenan حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن الصباح عبد الملك أبو محمد المسمعي كان الصنعاني يا رسا شكرا تقري بيودي إيه wannan bawan Allah shekara ta ɗari biyu daidai to shi ne yake cewa a qala haddathana shu'ba ana abi ishaq an ibn abi musa ibn abi musa haka yazo a mubaha musa ana abi daga mahaifinsa عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء يا ثبت لك النبي عليه الصلاة والسلام سوى يا كذن تينا يوم ونا الدعاء يا كذن تينا يوم ونا الدعاء أينا بافنا با ربي اغفر لي خطيئتي وجهلي الله كغفر تامن كرا كرينا وجهلي لجاهلتي نا كووتا وإسرافي كدوب كلمومو da wuce gona da irina wala tusrifu da Allah yake kada ku yi squander ku rika wuce gora da iri idan mutum ya siyo abu aikata ma ya kasa amfani da shi duk talaucin sa yayi almubazzaran da Allah yake innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin to almubazzaranci ba wa masu kuɗi ne kawai suke yi ba shi almubazzaranci ne talaka ma yana iya yi in ka siyo abu naira goma ka zuba almubazzaranci kai haka wanda yake da miliyan ɗari ya siyo abu naira miliyan ɗaya kwandon ɗinsa shi ma almawar garanti ne amma da yana da miliyan ɗari zai siyo abin dubu ɗari biyu kuma ya amfana da shi bai yi almawar garanti ba inda yana da halin shi ne kawai bambanci eh shi ne dama abin magana da muke ko zubarwa ko ka wanke ya lalace a banza ko abin naira goma ya ya ki amfani da shi ya wanke ya lalace almawar garanti ne amma wancan ga abin naira goma kuma ga irin sa naira ɗari biyu sai wannan mai hali ya je na ɗari biyu shi ya cinye abinsa kai ne ya rago maka shi aka wanke ya lalace kai ne almubazzari a shari'a ba shi ba domin shi ya amfana da shi to kun ga nan mu ji kalmomin wa israfi fi amri kullihi da wuce gona da iri na cikin al'amura na dukka wa ma anta alamu bihi minni da abin da kake sanar da shi a kaina ya ubangiji ka san shi a kaina Allahumma kulli khadi'a khada'i haka yake a rubutun Allah ka gabarta min kuskure na kullihi ko kullahu dukkansa wa abadi da ganganci na akwai abin da ganganci kai kan ka san ganganci ne yayin yin sa wa jahali da kuma wato jahilci na wa hazli ne alhazl da Allah yake wa ma huwa bil hazl kaka raha haka wani za ga wai yanzu a mukyakya wai raha ce kuma sako ake yi ko ba ku gani a social media za a rubuta dan wani labari mai ban dariya amma fa wai ka ka ci raha ce amma fa akwai sabo a ci to saboda haka shine raha da Allah yake wa huwa bil hadi baran kara muku wata kalmar dan ya zanto ko rubi wanda hadithin na bulugul mara ibn hajar da annabi alaihi salatu wasallam yake cewa salasatu ko salasatu jadduhunna jaddun wa hazluhunna jaddun jaddun ne ko abubuwa guda uku gasken su gaske ne wasan su ma rahar su ma gaske ne shine da gaske aka kawo ko aure yawa da saki da yanci yanta mutum ka ce kayan ta ba wasa a ci to kalmar na kawo don ta zauna an gane shi ne alhazili raha ce na to sai yake wa hazili da rahar da nai wani zayin garin kakaki zai zo ya saka ya faɗi kalmar wa kullu zalika indi ya ubangiji dukkan wayannan abubuwan zai jira ne wane mutum confessing kenan duk zai jira ne Allahumma kulli ma qaddamtu ya ubangiji ka gafarta mu abin da na gabatar wa ma akantu da wanda na jinkirta ban yi ba wa ma asrartu da wanda na boye wa ma alantu da wanda na bayyana anta al-muqaddim to gafi Allah kai kace gabatarwa idan ka promotion ɗinka ya zo yanzu Allah ne ya ga damar gabatar da kai ci gaban ka yanzu ya zo gawa da ya riga ka fara kasuwanci amma yanzu nan da nan ka ɗaga ai kuna ta kallon abubuwan misali shekara bakwai baya duk ɗan kwari sun san goma labarin wani ake yi ko amma yanzu a shekarun nan kuma goma yanzu na baya kuma labarin wani ake to huwa al-muqaddim Allah ke ga dama wajen da zira ina kallon ta gina bil amr ba ruwan Allah to shine huwa al-muqaddim Allah ne yake gabatar da mutum ya promoting ɗinsa a gurin aiki sai ga an tsallake ko an ɗauko ka an baka siniya masa to Allah huwa al-muqaddim shi yake gabatarwa sannan kuma wa huwa al-mu'akhiru sannan kuma wa anta al-mu'akhiru sannan kuma kai ne mai jinkirtawa malamai suka ce wannan yana ɗaya daga cikin sunayen kamar da su usairun da su ibn al-qayyim suka ce ba a wato tura wa Allah dangana wa Allah guda ɗaya sai ka haɗa biyu akwai ire-iren su huwa wato wa huwa al-hafiz rafi'u ba a faɗan guda ɗaya kawai sai wannan irin suna al-qabidul basit الظاهر هو الأول والآخر الظاهر الباطن idan irin wayannan zunayen sun ta kawo cewa ba a gaya Allah guda ɗaya sai ka haɗa da ɗayan dan kan waje gurgo fahimta sai ka haɗa ɗayan Allah shi yake ɗagawa kuma ya sauki shi yake gabatarwa ya jinkintar jinkintar don ba wani zancen cewa ai ka riga daɗewa Allah ne ga dama ɗaga wannan yanzu wani ya ce ai mun fi shi daɗewa a gurin dan me yasa to wannan zai kawo hasada da zuwa gurin bokaye sai al'amari ya lalace dan me yasa za a yi kaza ya manta da lamani alima a dai wa anta ala kulli shay'in qadir Allah kai ne mai iko akan komai wanda aka ce ba a cewa qadirun ala wani sha kaga wannan kuskure ne da zaka ana ta yin sa qadirun ala wani sha tauhidin jahiliya ne saboda zuwa qaidar da Allah yana da iko akan wani abin da ya ga dama wanda bai ga dama ba da iko da shi za za su wanda ya je sha giya Allah bai ba ta ya sha giya ba sai da ya sha wannan ta abi ne babban ta abi kuwa wanda ya kaza bi Allah bai san yayi ba sai da yi saboda haka yana da iko akan kaza shi ga daidai yake yi ga Annabi alaihi salatu wasalam ya kirawo su qadariya ita al-qadariyya majusu hadhihi al-umma majusu hadhihi al-umma saboda su majusa su ne wa cewa akwai Allah haske akwai na duhu eh Allah haske da duhu to yasa ba a so irin wannan zabobin duk inda suka zo kai kokari ka rike saboda da zarar an yi za ka wili sai a kara da saura da sauranka wannan hadisin bayan bukari da muslim sun fitar abubakar ibn abi shayba ma ya fitar a cikin littafinsa al-musannaf ya fitar da shi hadisi na gaba shine hadisin da malai ya kawo yana cewa حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد عبيد الله ابن عبد ابن عبد المجيد نعم وشنو يجي cewa قال حدثنا اسرائيل قال حدثنا ابو اسحاق عن ابي بكر ابن ابي موسى ابو بكر ابن ابي موسى kuwa a to yana ɗaya daga cikin mutanen sham kamar yadda malamai suke faɗa sannan yana cikin waɗanda suka yi halarci sittin yakin sittin da aka yi sannan ya rasu a shekara ta ɗari da shida ƙarni farkon ƙarni na biyu kenan to shi ne yake cewa حدثنا إسحاق أبو إسحاق أنا أبي بكر بن أبي موسى وأبي بردة أحسبه عن أبي موسى الأشعري da abi burda kuma yace ina tsammanin domin dan abu dan abu Musa al-Ashari ne yace ina tsammanin ya rawaito ne daga wa Abu Musa al-Ashari Abdullahi bin Qais kenan an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yad'u daga annabi kira da insha Allah tabbata gari ya kasance yana yin addu'a yana cewa ne Allahumma kulli khati'ati Allah ka gafarta min kurakuraina wa jahali da jahilci na wa israfi da wuce gona da iri na fi amri cikin al'amura na wa ma anta alamu bihi minni da abin da ka san shi ba wanda ya san shi na kurakurai na ya ubangiji sai kai Allahumma gfirli hazli Allah gafarta min rahata abin da yayi na kakaki wai ban dariya ne yanzu zai karya a ciki ko ya faɗi wani abu ba da ba daidai ba wa jaddi da kuma gaskina abin da nayi da gaske amma kuskure ne wa kada da kuskure na wa amdi da kuma ganganci na wa kullu zalika inji gaba ɗaya wa'annan daga gare ni ne ya ubangiji bukari da muslim sun fitar a kitabud da'awat wanda mun huce kusan kwatan kwacin sa a baya wannan to wannan banda wannan gurin akwai ruwaya da aka rawaito kaga an kusan sayyidina ali yana da ruwaya biyu irin ta nahwaha sannan ibn abbas ma haka amma sai ibn abbas kun ga anan ba faɗi inda zamu yi addu'a ba ko to amma ibn abbas a ruwayarsa da yazo ya faɗi ina za a yi ta shi kuma yayin buɗe sallar dare du'a'ul istifta a sallar dare shi ya faɗi inda za a yi sannan sai da ali ya rawaito ta a wata ruwaya sai faɗi inda za a yi sai faɗi cewa za a yi ta ne wato bayan an yi tahiyya a addu'o'in da ake a tahiyya anan za a yi ta kun ji biyu yawwa sannan ɗaya ruwayar kuma ta kai na alje faɗi cewa za a yi ta bayan an idar da sallah fa idza farakta fansal kenan ka zan ka dauki wannan cewa kamar yadda wasu malamai suke da ra'ayin an gama sallah ba addu'a sai dai ayi zikiri saboda me saboda Allah ya ce fa idza qadaytum as-salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idza madha qadaytum as-salata adh-dhikru ba'da qada'i as-salata bayan an yi sallah ake zikiri amma addu'a ba a cikin sallah ake yin ta sako wannan tattauna sosai da za ga malam shekul islam ya tattauna sosai a cikin majmu'ul fatawa to kun ga yanzu gurare uku banda nan ashe banda nan sai mu kara na hudu mu ce kuma ko ina a wannan ruwa ta Abu Musa al-Ashari kuma ina ko ina shikenan amma ruwaya Ibn Abbas yayin buɗe sallah ta ko ina din ya shiga ruwayar sayyida Ali ta farko bayan tayya ruwa sayyidina ali ta biyu bayan an idar da sallah ko ina din ya shiga dan abu musa al-ashari ko ina wane mutum حدثنا أبو عاصم أنا حي قال حدثنا عقبة بن مسلم عقبة ابن مسلم نعم سمع أبا عبد الرحمن الحبلي عن السنابحي وأن السنابحي guda biyu ne in ba ku manta ba akwai wato tabi'i akwai sahabi to amma shi kansa tabi'i wannan da muke magana yanzu tabi'in ne amma muhabbara ne domin shi sunansa Abdurrahman ibn Usaila Abdurrahman ibn Usaila ya taho gamuwa da Annabi alayhi salam kun ga satin biyu da ya wuce ya mun faɗi wani da ya zo yau bai ga Annabi alayhi salam ba yana zo aka ce kwana Annabi biyar da barin duniya shi kuma wannan ya ma shigo maka yana juhufa an san juhufa ko ɗaya daga cikin guraren miƙati to yana juhufa ya samu labarin annabi yabar duniya muqaddarami ne bai gaba da annabi alaihi salatu wasalam zamanin annabi aka yi sai ya musulunta amma ya tau zai tafi yana juhufa ya hayyu ya kayyu kai kai ban tausayi kwarai da gaske yana juhufa ya samu labarin rasuwar annabi alaihi salatu wasalam to shine an mu'adh bin jabal an karbo daga mu'adh bin jabal kale yace akada bi yadi nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala mu'adh bin jabal yace annabi alaihi salatu wasallam ya yi riko da hannuna yace ya mu'adh ku kalla hadisin da kyau ya kai mu'adh kuntu labbaika sai nace amsa wakka amsa wakka ya ma'aikin Allah kale yace inni uhibbuka lallai ni ina son ka ta haula la quwwata illa billah da wata ruwa ce wallahi la uhibbuk sai da rantsuwa na rantsi da Allah ina son ka kuntu sai nace wa ana sai ce wa ana abin da yake kenan ai abin da yake nufi yana nufin bi ummi wa ummi wa ana wallahi uhibbuka wato wato zan wato fansar ka wato mahaifina da mahaifiyata su zama fansar ka ya ma'aikin Allah na rantse da Allah ni ma ina son ka kala sai yace ala to saurara ka ji wa allimuka kalimatin zan sanar da kai wasu kalmomi taquluha da za ka rika faɗa fi duburi kulli sala a ƙarshen kowace sallah kaga duk da aka faɗi kiyayewa zani kalmar da aka gaya wa wanda aka fito to mu sai mu rike in muna so a so mu me ya faru sai ya ce wato za ka rika cewa Allahu qul Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadati ka rika cewa Allahumma ya ubangiji a'inni ala dhikrik ka taimaka min wajen ambatanka wa shukrik da gode ma wa husni ibadati da kyakkyawar bauta ma ibadar da za ka rike wa Allah ta zama kyakkyawa me ya ibada take zama kyakkyawa wanda babu riya a ciki kuma wanda annabi ne koya ita ce wato kyakkyawa ya hayyu ya qayyum now yanzu kaga abin da muka faɗa a farko na cewa misali da muka ce babu da'awatin nabi sallallahu alaihi wasallam addu'o'in annabi alaihi salatu wasallam sai muka ce duk inda aka zo ka ji cewa ba a cikin isra'il guri ba yanzu kamar a wannan hadisin kai ma yanzu zaka iya naka yi shahada a ina annabi alaihi salatu wasallam yace a faɗa to kaga ya raba rigima wanda ka ji ya makale a can ya tsaya a nan ne domin abin da yake faruwa akwai ruwayar da ta zo wanda ita kuma da ta zo annabi alaihi salatu wasalam ya koyar da cewa zai ce Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya zal jalali wal ikram kamar yadda dai aka saba to saboda haka kai baka da wani iskali domin kana da hadisi karara domin ga abin da ka rika cewa annabi ya ce fi duburi kulli salatika karshen kowace sallarka ka faɗa yake bana sanar ko yadda kai wannan abin da zaka rika faɗa ba qultu na annati sanar da ni ya ma'aikin Allah kale yace qul karka to Allahumma inni ala zikrik wa shukrik wa husni ibadati to kaga wannan baka da matsala to ko da ka ji wannan maganganun kai dai ga abin da ka biya annabi ya ce rika faɗa a ƙarshen sallah bayan sallah kuma da ba ai kaga azkar ne duk da cewa wa duk Allahumma inni ala zikrika hadda karatun Qur'ani domin shine zikiri na farko Allah ya taimake ka wajen tilawa muraja'a ko da yaushe wannan shi ne to wannan shi ne dai abin da malamai suke faɗa a kai abu dawud ya fitar da sa'i ibn hibban hakim da ibn kuzaima duk sun kawo wannan hadisin har ma imam ahmad a cikin musnad nasa ya kawo hadisin hadisi na gaba 291 حدثنا مسدد وخليفة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن أبي الورد عن أبي الورد أبو الورد شنو wanda suke cewa ibnu sumama bin huzn ma'ruf wanda aka fi sanin sa da haka rana shi da hadisai da yawa kamar yadda malamai suke faɗa eh dangane da shi sannan kuma tabi'i ne sai dai ya riski sahabbai kamar yadda suke faɗa ya riski sahabbai sahabbai sai yake ana abi muhammad al-hadrami an karbo daga abu muhammad al-hadrami maula abi ayyub al-ansari kenan wasu sun ce sunansa afla sannan ya haɗu da yawa daga cikin sahabbai da yawa ba wai guda ɗaya ba dan ana cewa wannan hadisin da zamu biya na cikin hadisin hadisansa na uku da ya rawaita da gurin sahabbai ana abi ayyub al-ansari kala kaga dalibin abu ayyub al-ansari ne kuma maulansa ne bararran bawa kenan kala yace kala rajulun wani mutum ya faɗa kaga ya hadisin iya wannan mubhamun wa mubhamun ma fi rawin lam yusam amma kuma ta ruwaya an san waye shine rifa'atu bin rafi' az-zurqi eh shine wanda aka kawo ruwaya ta shi rifa'atu din nan shine wanda ake cewa wata rana yana sallah bayan annabi alaihi salatu wassalam yayin da annabi ya dago kansa daga ruku'u in za ku iya tuna malamai suna yawan faɗa yace sami Allahu liman hamida qala rabbana wa lakal hamdu zuwa ƙarshe hamdan kafiran tayyiban mubarakan fihi da ya faɗi wannan sai ya tsammanin wato annabi alaihi salatu wasalam wato atishawaye yayin da ya dago kansa daga ruku'i shine wanda ya yi tsammani a haka ya yi tsammanin atishawaye to kaga wato aka yi atishawa ana cewa alhamdulillah alhamdulillah sai kuma ce yarhamu kalla to shine yanzu za a kawo kusan ya zo da tufofi wajen guda uku ba za mu ji me yace anan to kale yace kala rajulun inda nabi sallallahu alaihi wa sallam sai wani mutum ya faɗa gurin annabi alaihi salatu wasallam yace alhamdulillah hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda haka yazo a wata ruwaya haka yazo a wata ruwaya kamar yadda shi a ruwayar rufa'a din ibnu yahya cewa alhamdulillah hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi alaihi salatu wasallam yace man sahibul kalima waye faɗi wannan kalma fatakata sai jiro saboda yana jin tsoron ko ne biye wa ra'a annahu hajama min annabi sallallahu alaihi wasallam ala shay'in karihahu sai yake jin cewa hajama min an min annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ya bujiro annabi alaihi salatu wasallam wani al'amari da annabi yake kyamarsa da bai ji daɗi ba waye ya yi maganar nan ko dai a sallah ko wajenta da dan duruwa ya tazo a haka a cikin sallah ne ya annabi ya dago sai ya ji wannan kalma wasu suka ce a wajen sallah ne aka shawa aka sai ya ji wannan kalmar sai annabi ya ce waye faɗa man huwa waye ya faɗa falam yakun illa sawawa sai annabi ya ce to ko ma waye ya faɗa fa abun alheri ne ba abun da ya faɗa in ba daidai ba daidai ya faɗa ko waye فقال رجل في wani bawan Allah yace ana ana ni ne sai sauri ya faɗa yace gani aljubi halkar yace wallahi alheri na nufata da ita faqala shi annabi yace wallazi nafsi bi yadi na rantsi da wanda raina yake hannunsa ra'aitu 13 malakan yabtadiruna na ga malaiku goma sha uku suna gaggawa ayyuhum yarfa'uha ila Allah azza wa jalla wane ne zai dauki kalmar ya kai ta zuwa ga Allah ya ga mala'iku suna gaggawa wai rige-rige rubuta ta a kai ta zuwa ga ubangiji wa ɗaukakun ta ne saboda haka wannan shi ne kamar yadda malamai suke kawowa cewa yana da kyau mutum ya yi ruku'i ya ɗago ya faɗi wannan a sami Allah wa liman hamida rabbana lakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda ku fadu mutun ya fadu wannan to saboda haka ya tabbata ya zo a ruwayoyi daban-daban na hadisi na gaba wannan kaga tabarani ma ya fitar kamar yadda amma in ka duba fatahul bari za ga yayi sharhi hadisin dogon sharhi mai kyau hadisi na 692 حدثنا أبو النعمان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا عبد العزيز بن سهيب قال حدثني أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء annabi alaihi salatu wasalam ya kasance idan ya nufin shiga wani daki makewayi qala fi ce allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ita ba hudun nan ba don ma ake mata ko ɗauri minal khubuti ne ko minal khubuti wani kaba'iti eh don ma ne ko ɗauri ko ɗauri ɗauri ne kun yadda da hidu to duk biyun akwai ko dai minal khubuti ko minal khubuti duka shi wanda yi za kana koya yara duk yadda suka faɗa daidai suke minal khubuti ko minal khubuti bi dhamma duka daidai ne duk ya tabbata a wato ruwaya to nan sannan tambaya ta biyu shine kaga idza arada akwai ruwaya da ta zo idza dakhala al-khala ko duk wannan ruwaya kun santa sai ya shiga ban ɗakin zai yi me yasa to ga shi hadisin karara cewa idza da kalal kala'a hadisin Anas ne ma in ban manta ba da kalal da kala da kala kuma fi ili madi ne mabniyun ala al-fath sai ya shiga ban ɗakin zai yi a sai ya shiga sai ya shiga idan ka je ka kira ni kafin ka je zaka kira ni zaka gurin ya sai biyu yanzu zai ce in ka je gurin sa ka kira ni ko saboda ni saboda ni kawai ni dalilin nake so saboda ni yau goma na hali eh wannan adilla a kaliya kenan shi ne kawai abin da nake so ku ce a shi hadisi bayanin aiki ne amfanin tattara turukul hadis tattara sun kana so gane ma'anar abu shi sa in ka zauna gaban babban malami in ya baka amsar abu ya hutar da kai shi sa ga muna ta bibiyar su duk lokacin da manyan malamai suka zo ko a cikin littattafai ko a fili suka yi bayani sai da tattaro ma bayani suke su baka saboda wata kila kai yanzu hanya ɗaya ka sani kawai to shi zai tattaro tun da Allah ya bashi wannan baiwar to zai da haka wannan hadisi shi yake fassara wata shi yake fassara shi abinda malamai zaka ji suna faɗa kenan idan arada an yadkhul al khala'a to wannan shi ya fassara wata idan ya nufin shiga ban daki ba ana nufin in ya shiga ba wannan amsar mun gaba da ita sannan idan mutum ya je fili fa a fili fetal zai ya ra'ayi ko nan ba addu'a ana ramman kenan mai gaba ɗayan kenan ko shi kenan kafin ya cire tufafinsa shi ne abin da zai yana tsaye sai ya fara saboda haka ya yi kafin ya tuɓe tufafinsa nan kuma sai ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ithi sai ya tuɓe tufafinsa nan haka ibnu hajar ya dogon bayani a fatahul bari cewa kafin ya tuɓe tufafinsa haka za a yi eh ai kaga ai ba shi mutum da yake cikin najasa ne ai ka san abin da ake faɗa misali ai kaga daga cikin tarbiyya ma da ladabi da ake bayarwa idan mutum ya je guri yanzu fitar da najasa ai in dai kana da wayewa ta addini da ta zamani ba ka tsugunawa ko ko mutum zai je yanzu irin gurin da ya tsugunna iya gurin da zai la'akari ai na gurin da shine ban ɗakin sa na gaskiya ba amma shayi na ke shakar ku janyo wanda kuma duk na ji yana ta bayanin jabulbalan nan zai iya kawai mu wuce gurin zai iya daga nan gurin misali da yake faɗa kafin ya karasa gurin amma ni a dubai yubuli a shawara ta kar ya shiga ba gurin shi ne abin da ya ji tsakani da Allah ai kada ma ya shiga gurin gurin da yake da wannan matsalolin kada ya shiga to saboda haka wannan shi ma yana cikin fa'idodin da malamai sannan malamai suka ce gaba ta ƙarshe da za mu kalla hadisin nan da muke yawan biya mu koya mu a gida cewa duk addu'o'in shiga ban ɗaki ba wata addu'a da tafi wannan inganci babu illa iyaka akwai ruwayar da ta zo da a'udhu billahi min al-khubuth wal khaba'ith ne ga Allahumma inni a'udhu bika min al duk wanda zaka yi ziyada ziyada ba ta ne sai ka kawo sunan su gaba ɗayan su ba wanda take authentic kamar wani ai muna da su a littattafai da yawa ko wa min kaza wa min kaza to saboda haka gaba ɗayan su wacce wannan gajeriyar da inganci ba duka wai na rubuce lara to wani wata wajen ta ba ce a bakin ka yanzu in mutum zai shiga wata ake ce na rubuce na ibada wallahi faɗi shi zaki Allah ko faɗi shi zaki dan kamar mutum ne yana ciwon kai a baki flagyl wannan kuma a dawa ka ce kai da shi to wannan shi ne wannan hadisin malaman sunan gaba ɗayan su masu kutubu sitta kowa ya rawaita ba littafin da zaka je maka ba za ka ga addu'a shiga wani aiki dukkan su kutubu sitta sun rawaice shi mu je zuwa حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن يوسف ابن ابي بردة يوسف ابن ابي بردة فاهم الله انا ابيه shi kuma ya yi ruwaya daga wato mahaifinsa an aisha radiyallahu anha qalat an kallo daga ran aisha Allah ya kara mata yadda tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan kharaja min al-khala' annabi alaihi salatu wasalam ya kasance idan ya fito daga makewayi idan ya fito daga makewayi kala sai ce gufranak ai a dulubu gufranaka ya Allah ina neman gafara ka ya ubangiji shine malamai suke cewa ai kaga baka sani ko a ban ɗakin kayan wasu abubuwa da bai kamata ba misali mutum ya je ban ɗakin duk da haka an ce kai ba alƙibla baya kada ya kalle ta to sai kuma ya kalle ta domin imam malik da yazo ba mu hadisan guda biyu sai yake idan alfafi ne zaka iya kallo ko ina in budadde ne haramun ne ka kalle al-qibla ko ka bata baya jam'u bainal hadithaini kenan tunda duk sai inganta kar ka bata baya kar ka kalla al-qibla sannan kuma hadisin ibn umar an an goshi ya yana kan saman daki ya hango shi ya bawa al-qibla baya to sai ka hada hadisan haka ba ake yi ba wai yanzu yan tabore kawai su zo su rika cewa hadisai ƙarya ne saboda wannan ya ci karo da wannan ba wannan shine yadda malai gaba ɗaya malamai sun gama mana aiki fa ai duk malami da za zai zo yanzu ya shahara kowa ya ji sai dai ya rika nakaltowa ya ce magabata sun ce kaza an fahimta da kyau ko to wannan shine gaba ɗaya aiki an gama sai dai karanta kawai har har har littafi wani bawan Allah ya yi wato imam dahawi sharhu ma'ani al-asa ko mushkil al-asa in hadisi ya rikice ma guda biyu ka kasa gane biye ya dauka ya rike ma bayani sai ka koma amma yanzu kawai aka samu yan tabori dai sai mutum ya dau hadisi ya ce ƙarya ne ko ya ce wannan kaza ma ba ai kaza ba wai saboda bai dace da hankali ba ko ya za a yi kaza ya ci karo da kaza duk mai bi zai sauke wa qur'ani ai zai jo wata aya ta ci karo da wata amma idan kai kadai zaka fassara amma su kowa gurin malamin tafsirin zai ga an warware ta cikin sauki ko ba haka bane to in ne da kaga abu man da kala wahada ko faraja wahada in ne kowa da kaje rika yi komai sai ka kare ta shi addini Allah don hankalinka da wannawa da wannawa da daban kowa da an kai sai ni bai dace da hankalina ba san bai yadda da shi ba to yasa malamai sun gama aiki yasa malamin da zai zo maganganun magabata biyar ka gaya ma in gaskiya yake so yace magabata sun kawo in wani abu ne kake ji yayi ba da wuce mai magabata suka ce akai sai ka zauna lafiya wannan shi ne to kaga gufranaka ita ce abin da za a faɗa ana fitowa ai a dulubu gufranaka ya Allah ina neman gafararka ya ubangiji ita za ka faɗa ita ce maganin bayan an fito wato daga ban ɗaki ɗin da ita za a faɗa حدثنا ابراهيم بن المنذر دري شده 94 كده قال حدثنا بكر بن سليم السواف شنو بكر ابن سليم نعم تجيك سوى قال حدثني حميد بن زياد الخراب عن كريب مولى ابن عباس قال حدثنا ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء yace annabi alaihi salatu wasalam ya kasance yana koyar da mu wannan addu'a a ina ba faɗa ba to sai mu ga kai ina zaka tata kama yu'allimu na surata min alquran kamar da yake koya mana sura ta alqur'ani أعوذ بي أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة القبر wane mutum to mu koma Allahumma inni Allahumma bika a'udhu bika kai min azabi jahannam ya ubangiji ina neman tsari a gare ka daga azabar jahannam wa a'udhu bika min azabil qabr ina neman tsari a gare ka daga azabar kabari akwai ta kenan ko me dalili in nazo ce yanzu a aqida ta ni ba yadda da akwai azabar kabari ba domin akwai wanda suka ce amma su goda hankali masu cewa wato duk abin da yake da hankali ba su yadda da shi ba sun ce azabar kabari ƙarya ce to sai kuwa kana bibiyar littattafai za ga akwai wanda sun ƙaryata sun sa ada kuma har yanzu akwai ƙarya ce to idan na zo ce ni ba yadda da azabar kabari ba me dalilin ku dalili hadisin ban yadda da shi ba kawai ahad ne san ce ma hadisi ne ahad kawai ban yadda ba eh na gane na gane saboda haka wannan ka zan ce ma eh wannan ba wato ba ba ba ba ma'ana wace sariha yawwa wannan ayat nake so ya fara kamu wala nuziqannahum min al'azab al'adna dun al'azab al'akbar la'allahum yarji'un to ita ce ta farko ta farko sannan akwai wata mala hari annaru yu'radun 'alayha guduwan wa aki wajibi ne ka rike wannan kaga yan ko yan yan amadiya yanzu da aka daddane su akwai kurkushin sa amma wasu da yawa suna da wannan aqidar to sai ka rike annaru yu'raduna 'alaiha guduwan wa ashiya za a rika buduro musu da azabar wuta safa da yamma sai kuma yace wa yawma taqumu sa'atu adkhulu ala fir'aun kaga wannan aina za a nan a duniya sai aka ce dan alkiyama kuma za a ce adkhulu ala fir'auna ashadda al'azab sai kuma suka zo suka ce a ce fir'auna dan aljanna ne banda shi a wuta wuta zai dalili suka ce an ce ala fir'auna in amadiya za su za ku buga da zuciya ba fir'auna ba zai shiga wuta ba me dalili Allah ya ce ala fir'auna to me dalilin da za ku ce ya shiga wuta fir'auna kawai ya makale a wannan ya ce da kai san fir'auna da aljanna ne me yasa sai ai in tawagar ka aka ce ban da shi me dalilin da yasa fir'auna zai shiga wuta ko fir'auna kun yarda kuma da aljanna ne to da me dalilin da yasa zai shiga wuta ba na son kawo hadisi qur'ani ne ke so aya za ka kawo ai wace yadda da wannan larabcin ba kana ina ake rigima da wa ala alihi wa sahbihi ko Allah wa salli ala Muhammad wa ala alihi wa wannan ali ɗan shi an kace wa matan annabi a ciki kana ina wanda za a ga a al'adun ta ma aka zo aka ce yanzu yau ya iyali ko jiya ya aure za mu ce mai ya iyali ko ba haka bane amma wanda bai aure ba ka ce a iyali sai ga yana juya da wa ake dan ya zan ba da kake ba amma ko je ya aure ya fito yau kace ya iyali zai ce lafiya lau menene dalili ma na abba eh mu je zuwa ina ta ji nan duk wannan dulmiyar da ji aka sai aka yi ne وأنا من المسلمين وقد أتيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك sai nuna wuta zai shiga yawwa labari ake ta baka cewa ga abin da za a yi masa liman kalfaka aya za ka zama aya ga wanda za su zo bayan ka ayar ga shi kuma mun gani duk muna gani cewa yanzu duk wanda suka tafi tarihi ana cewa an je an gano fir'auna shine ayar da muka gani magana cewa zai shiga wuta muke fa kada man fa kada wallahu to gashi nan a'a da ya mu gaba da Malam Muhammad fa kada wallahu nakala al-akhirati wal me aka ce da wa ake kuma yanzu ka ce na kare al'akirati wal ula yanzu na farko da wa ake sana abu na biyu na kare ai narko aka ce irin magana malam Muhammad shi ne daukar da aka yi maka jina an kashe shi a ruwa fa akhadnahu akhdan wabila na'am Fir'aunan nan fa mun kai shi wuta yau bai yadda Allah ya kai shi wuta to haka za mu tsaya karatu. Tsarar kuwa. la'alin su aka yana da girman kai a ban kasa kuma yana cikin masu wuce gona da iri in ba haka ba to yawa majalis suna an tabbatar da su daura da aljanna ana eh eh in shi da ya magana da muka yi kama shi da aka yi shi ne wannan mutuwar da ya yi a ruwa a me kake so ka ce eh ai wata ila ce ba kawo ayata ka je shi za bai tunanta ba bari an ba ku haske wato amfanin rike irin wayannan ga ɗaliban ilimi ko wallahi wata ran kawai sai Allah ya haɗa ka da wani haka kawai kana da wani sai Allah ya haɗa ka da wani mai irin gurguwar fahimta ku tsaya tattauna ya ta kama irin wannan shi ba Allah a suratu hud hamsar da zaka bayar kawai shine suratu hud can sun kawo ma aya sun kudin da ka da ita arsilu ala fir'auna sai ka ce to kuma a suratu hud Allah ya ce ya idumu qaumahu yawmal qiyamati fa awraduhumun nar Allah ya ce wajen shiga wutan ba shine a gaba in ba wannan ka kawo wallahi ba yadda zaka yi za ku yi ta kwana kai ta kawo wanda yake ba aika za aka yi yanzu da idan an idan an horar da waye gaya ba Allah bai karɓi tubansa daga baya ba misali to dai wannan abubuwan za su yi ta kwana da kai shi ɗaya yau da kai sakamakon bulletin ku ta zagawa amma an kaɗa koya su dumu ƙaunahu yau mana kiyamata fa aure da humun na sai kuma Allah ya ce bi isal wirdul mawrud wane mutum an gama ka rufe firawuna yanzu sai a shiga wani shafi wane mutum ya tafi har can har ciki to suna da wannan ɗabi'un gaskiya da za ka ga suna yawan wa kawo su shi yasa ku za ku ga ina yawan faɗa a matsayin mu na ɗaliban ilimi lokacin da aka kawo hadisi in kuna biyawa a babi in kana so ka wato ka rika rika abu shine da zarar an biya hadisin ka gane ma'anar sa to yi farin din sa da da babin da kuke karatu akai sannan kuma ƙara da kai da ba su bayin tunanin ka akai ka ga yaya to shi kenan na Allah ko aya ce in ta zo shi za a aka ce wanda ya zo yanzu ya iya alkur'ani ya iya sanin ma'anarsa ko da izu biyu ne ya fi wanda ya haddace bai san ma'anar rabin izu ba haka malamai suka kawo cewa a ta'ammul wa tadabbur shine awwalan da aka ce tartil da Allah yake wa ratilil qur'ana tartila suka ce a ta'ammul wa tadabbur shine na farko ba ya dawo kullum harfin haqqahu wa mustahaqqahu ba a ta'ammuli wa tadabbur ka iya biyawa bayan nan ka biya qur'anin daidai sannan kuma ka san ma'anonin abubuwan da kake faɗa da ya fi muhimmanci kwarai da gaske to wannan hadisin kun ga Tirmidhi ma ya fitar Muslim ya fitar da shi Imam Nasa'i ya fitar a cikin Kitabul Janaiz Ibn Majah ya fitar da shi Imam Malik a Muwatta Imam Ahmad ya fitar da shi duka wayannan malaman da muka kawo duk sun fitar da hadisi to حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن مهدي to abuwan ba mu gama ba shi to bara mu je na'am to shine yake cewa yawa akwai wata tambayar ma ina ji to shine dai hadisin da zamu tsaya a kan sa na karshe saboda na ga hadisin mintunan mutun cika salamun tijiya to sai yake cewa a'udhu a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabi al-qabr ha akwai azaba kai wani wa udrika min fitnatil masih ad-dajjal ina ne wata a gare ka daga fitinar dujal mun ce al-masih ad-dajjal sannan kuma annabi Isa ma masih mun sha wannan bayanin cewa shi masihun barakati wal huda shi annabi Isa wannan kuma masihu abdalal wal jiraya ko halaka da bata yawa saboda kaga in yazo a kwana 40 zai kewaye duniya ya ta ta'adi kwana na farko annabi ce daidai yake da shekara na biyu daidai yake da wata na uku daidai yake da sati sauran kwanakin kuma daidai suke da 24 hours na sai ya shiga ko ina banda ina maka da madina hadisin wato tamim dogon hadisi to sai yake cewa wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat ina neman kare a gare ka daga fitinar rayuwa da mutuwa ya fitinar rayuwa take na'am talauci shi kadai babu lasa ba corona duk mutumin rayuwa ce ai wani mutum ba kawai kuɗi mala abba ko ko wala jauzi ne dan kasuwa eh wallahi tallahi duk suna cikin fitinan rayuwa abubuwa da yawa suna cikin ta neman tsari Allah ya kare mu wallahi tallahi ita ma fitinan rayuwa ce mutum ya fada layin zagin sahabbai fitinan rayuwa ce mu babbar ma haka kawai na gaya wani wani nake gaya amar a satin nan nake ko abu lahab ba dan Allah ya ce tabbace da abi lahab ba kaga anan ne zaka in kana so ka zagi zai ka karanta wannan misali nace in ka dauka bi ka rika Allah ya ce da abu lahab baka da lada kace ladan ne Allah zai baka to ballantana kawai wani ya dau wasu bayan Allah kullun zagin sai a ce wani ka zagi Abubakar da Umar kana da ladan kaza in ka karanta usulul kafi za ga yawa za ka samu ladan annabi kaza annabawa fa kaza za ka samu ladan ka za ka kar zagi tsine musu sau kaza kai Allah ya sauke to shi ne yake cewa wa audu bika min fitnatil qabr ina neman kare a gare ka daga fitnar kabari to ga tambaya ta karshe hadisin mu tsaya anan shine menene bambancin azabar kabari da fitnar kabari shine kawai tambaya tambayar kabari shine tuna kabari good mun gama karatu tambayar nan da za a yi ta ake so a tsaya akan mutum yayin da ya mutu a tsaya a ma addu'o'i gwargwadon minti 45 zuwa awa daya domin a nan fitina take yana tsallake wannan gabar to Allah ya taimake shi اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعاف عنه وسدده عند سؤال منكر ونكير kai tayi wa Allah magiya Allah ka ba shi iko a wanka tambayoyin nan kai ta magiya domin a nan fitinan take da zarar munkarin wani kirin sun zo to fitina ta zo fitina ce ku shi ne babban gata da za ka yi wa mamaci wanda kuke tare wani wani duk wanda aka yi wa mutuwa kake so ka yi mai jimani ka tausaya mata wannan abin za ka taya shi na'am alaikum salam haka ba mutum goma da za su tsaya al'ada ai ka san ne malam Umar addu'a za ka yi ta yi Allah maɗaukacin sarki ya kawo lokacin da wato matasan da suke yau generation da suke tasowa idan to masu ilimi ne za su karɓi ragama shine kawai amma ba ka da wani abu da za ka iya wallahi ai ka ga dama duk wanda yaje kamar mun mu daliban ilimi a matsayin mu na almajirai in muka je ai ana ta yin wannan kai sai kai ta yin wannan din ai haka ake yi shi ne canje ana ta yi kai kana wannan shi ne kawai na Allah ko haka ayi kuma dan Allah ba kwa gani za ku zo mutum ya zo addu'a mutum ya zo ya mutu amma ya kaji yana Allahumma kulli wa rahamni wa ana ta amin wa afini wa afu anni amin shi kan zai yi wa addu'a ba la hawla wala quwwata illa billah haka daidai ne daidai ne Allah ka tabbatar da yayin tambaya eh yayi kai tsaye ne umumi sai kai cewa yayin tambaya nan kuma kawowa kai tambayar ba ko ma waye ji nan kuma yake ce inda su'ali munkarin wani ce dan da ya tabbata a hadisi to za su tambaya yayi amma dai muna ba da shawara duk wanda ka ji rasuwarsa mutukar ka tafi makabarta ce maka kai mar wannan addu'a ko da mutane suna ta al'adar su sai maka kai mar wallahi sai yafi kaunar ka fiye da kowa na'am amin na'am haka eh haka yau da ya tsallake gurin da ya gaba kawai yana ɗauke kafa ba sai ce gufura haka yake wallahu musta'an wa alaihi tukulan wala hawla wala quwwata illa billah abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana ina ga sati mai zuwa wajen faɗa darasi na nawa mala na 61 nake daidai ne na 62 aka yi da biyu ko to nan ne muka dan yi kusa fensirin na so in rika to da shi ina rubuta eh 62 darasi na 62 kenan to dama yawa bai shiga can ba wa abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah ya ce mana muna roƙon ubangiji da sunan su dawawa ko kun sa madaukaka Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon banta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata duk wanda suke mana siya da addu'a ta alkhairi Allah ka biya musu bukatun waɗanda suka sa aure a gaba da wanda aure sa ko a gaba Allah madaukakin sarki ya shiga lamarin اللهم كن ناسيتنا الى طاعتك ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين او اقل من ذلك وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد